بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake haduwa a wannan safiya ta litinin sha tara ga watan shida watan jumadal akhira hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga birnin makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar a ci gaba da karatunmu na littafin kitabu tauhid wallafa ta shekul islam muhammad bin abdulwahab rahmatullahi ta'ala alaihi muna cikin babu kaulillahi ta'ala innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha an karanta wato babun hadisin da ainihin malam ya kawo a ciki za mu tashi masail karatu na 38 qala rahmatullahi ta'ala alai fihi masail a cikin wannan darasi akwai mas'aloli al'ula tafsiru qawlihi innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha fassarar wannan aya da mun ji bayanin ta a cikin karatun da ya gabata cewa wato ba wanda ke da ikon shiryatarwa, shirya ta datarwa, sai Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, ma shirya ta bayani, shirya ta ainihin kwatantawa Allah yakan ba wanda ya ga dama daga cikin bayinsa, da annabawa suna kan gaba. Athaniyatu mas'ala ta biyu tafsiru qawlihi akana lin-nabiyyi wallazina amanu an yastaghfiru lil-mushrikeen. faɗin Allah ta'ala bai dace ga muminai da annabawa, bai dace ga annabi da wanda ya yi imani da Allah ba su dinga nema wa mushrikai gafara. Walaukanu uli kurba, ko da ko sun kasance ‘yan uwansu ne na kusa, wanda zahirin hadisin ya nuna wannan aya ita ta hana annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ci gaba da roƙawa Abu Talib gafara. Na fata an gane. الثالثة وهي المسألة الكبرى tace mas'ala mai girma ko mafi girma cikin babu a iya cewa kusan ita ta sa ya kulla babu shine tafsiru qawlihi la ilaha illallah fassarar fadin Allah ta'ala fassarar fadin la ilaha illallah da yace mawa ammun shi Abu Talib qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah بخلاف ما عليه من, من يدعي العلم sabanin abin da masu kurin, kurin ilimi suka suke iddi'ai inda suke ganin suna da ilimi alhalin ba su da ilimi daga cikin yan bid'a wanda ba su san ma me la ilaha illallah ta kunsa ba kaga wanda bai san mabudin musulunci ba ina ga ilimi ba shi da ilimi arabi'atu anna aba jahlin wa man ma'ahu يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله إذا قال إذ قالني إنكما إذن مسألة تهدو للي أبو جهل دا wanda ke tare da shi wanda ke tare da Abu Jahal shine Abdullahi bin Abi Umayya ko wanda shi ya musulunta sun san da cewa manufar annabi sallallahu Alaihi wasallama idan ya ce wa mutum, Ƙun la ilaha illallah, ka faɗi la ilaha illallah tun da ba Abu Talib kaɗai ya gaya ma haka ba, sun san me annabi yake nufi, abin da yake nufi shi ne ya zazzage zuciyar shi daga bautar wani wanda ba Allah ba kowa ne, kaɗaitar da ibadar shi ga Allah shi kaɗai, duk da kalmar gata nan ba ta da yawa. amma ta kunshi ma'anoni masu yawa wanda su mushrikan Makka da Abu Jahal da sauran mabiyan shi sun san wannan ma'anar saboda su Larabawa ne aqha kuma Alqur'ani an saukar da shi bilisanin arabiyyin mubin sai ce faqabbaha Allahu man man Abu Jahlin a'lamu minhu bi aslil Islam Allah ya wulakanta mutumin da Abu Jahl ya fi shi sanin asalin musulunci koda yana da awar shi musulmi ne amma ya kasa bambance menene wa za a bauta ma waye ba za a bauta ma menene musulunci menene kafirci menene tauhidi menene shirka to wannan wulakantacce ne Abu Jahl ma ya fi shi Abu Jahl ma'ana ya fi shi sanin addini ko da kila shi za a mai uzuri na jahilci ko tawili ko kaza amma a wannan babun dai wato afdaliya ce nisbiya an gane ko Abu Jahalin a'lamu minhu bi asli aslil islam ya fi shi sanin asalin musulunci tunda akwai kafiran da kafircin su ba na jahilci bane kamar su Abu Jahal girman kai ne kawai da sun kiya amma sun gane sun fahimta kwarai kawai kimbi ne suka yi shi yasa da ya ce ya ce wa idza qila lahum la ilaha illa allah yastakbirun wa yaquluna a inna latariku alihatina li sha'irin majnun kaga sun san da cewa la ilaha illa allah ta kunshi anisan cemawa wanda ba Allah ba gurin bauta al-khamisatu mas'ala ta biyar جهده صلى الله عليه وسلم ومبالغته في إسلام عمه ƙoƙarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da mubalagar shi dagewar shi ya kai matuƙa gurin ya ga amman shi ya musulunta amma bai musulunta ba wannan ke nuna maka al'amarin nasibi ne al'amari ne na ganin dama ta ubangiji al'amari ne na ƙaddarar Allah ƙaddara ta ubangiji shi ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun shi fa'alun lima yuridun ba abin da ya isa ya auku a rayuwa sai da izinin Allah sai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala shi ko kafirai da suke kafirci Allah ce wa lausha Allahu ma fa'alu da Allah ya ga dama ba za su yi ba amma suka yi duk da su suka zaɓa amma tamfidi na Ubangiji to kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ya dage ya yi bakin ƙoƙarin shi ya ga amin shi ya musulunta amma bai musulunta ba wanda muka ainihin ambata a satin da ya gabata wani yana cikin babban natijar da za mu samu cikin wannan darasin shine mu gode ma Allah akan ni'ima ta musulunci bayin kanmu bane as-sadisatu ar-radd ala man za'ama islam Abdul Muttalib wa aslafihi raddi akan wanda suke riya cewa Abu Talib musulmi ne da shi da wanda suka gabace shi daga cikin Qurayshawa suke ganin cewa musulmi ne wanda wannan shine aqida ta ta Shi'a Shi'a gabaki ɗayan su musamman alithna ashariya aqidar su shine Abu Talib musulmi ne wannan ijma'i ne daga gare su ijma'i ne ba ɗaya daga cikin su da ya saba sun tafi akan cewa Abu Talib musulmi ne har rubuce rubuce sun yi akan haka har rubuce rubuce sun yi akan haka su rubuta littafi ya kai talatin. akan cewa Abu Talib musulmi ne. Akwai littafin Maniyatul Raghib fi Imani Abi Talib na Muhammad Rida At-Tubisi da yake mutumin wato Iran ne, dan Shi'a ne. Ya rasu 1985 1985 na miladiya in saha. Wancan halakakken ya rubuta wannan littafi. Akwai wani dan Shi'a shi dan Saudiya ne ma. Abu Talib ya rubuta littafin Abu Talib mu'minu Quraish mu'minu Quraish kaga wannan halakakke ne Abdullahi al-Khunaizi sunan shi Abdullahi al-Khunaizi mutumin Saudiya ne an haife shi 1931 1931 ina kyautata zaton yana raye ban san dai labarin mutuwar shi ba amma 2017 2017 na ji labarin sanda aka ce gidan shi ya yi gobara. Eh, laza ce ina ga aka ɗan fara aiko mai tun a nan duniya. Ban sani ba ya halaka ko yana ra, in yana da rabon shirya Allah ya shirye shi. Sannan daga cikin wanda suka yi rubutu suka tabbatar da musuluncin Abu Talib cikin ‘yan shi'a akwai al'amini, suna mai lakabi da al'allama, alamatul amini. sunan shi Abdul Hussein ma shi bawan Husaini sunan shi kenan ya rubuta littafi Mawsu'atul Ghadir Mawsu'atul Ghadir tafi ne mai girma to a cikin juz'i na bakwai zuwa na takwas duka yana zance kan imanin Abu Talib Shal Amini ya halaka 1390 na Hijiriya Ahmad Zaini Dahlan ya rubuta Asnal Matalib fi najati Abi Talib Asnal Matalib fi najati Abi Talib wanda shi Ahmad Zaini Dahlan ya rasu hudu. to ya hakaito daga jama'a daga ciki har da wanda suke jingina kansu ga sunna ba sunna manhajan ba sunna an an wato sun kishiyanci shi'a kun sa aka raba shi'a da sunna to a wannan itlaqin da sufaye ash'ariyawa mu'tazilawa khawarijawa duk ana sa su cikin sunna gane ko dan kaka rudu a ce ai wani sunni ne wani lokaci akan ce sunni ana nufin ba dan shi'a bane to a cikin gidan sunnan ma sai a raba su waye ke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su waye ke bin sunnan shehunnan su to da haka ya ambaci wasu daga cikin masu jingina kansu zuwa ga sunna cewa sun tafi akan cewa Abu Talib musulmi ne kamar Albarzanji Albarzanji sunan shi Ja'far bin Hassan a Nuruddin suna mai lakabi al-Imam Sayyid al-Imam Sayyid suke mai lakabi Ja'far ibn ibn Hassan wanda ya rasu 177 Hijiriya haka al-Azhuri shine Nuruddin Ali bin Muhammad al-Ajhuri wanda ba maliki ne ya rasu 967 haka at-tilmisani wanda yake a falaki ne shi yana da shishigi shi ma cikin abin da ya shafi ilmu ta'athir abu abdullahi sharif kenan al-idrisi ya rasu 771 haka ibn wahshiya abubakar ahmad bin ali a kuma sukan ce mai ibn buratiya ibn Buratiya shi ma ya tafi akan wannan ra'ayin ya rasu 930 haka ash-sha'rani nan ba ash'ari sufi ne littafin dabaqatul me yake da suna al-awliya ne ko menene dabaqatul sufiyya ba shafi'i ne ya rasu 973 haka sibtu ibn al-jawzi jikan ibn al-jawzi ne sunan shi yusuf ibn qazghali ibn abdullah al-imam wanda az-zahabi ya tabbatar da cewa taraffada ya zama dan shi'a kafin ya mutu ya rasu 654 haka al-qurtubi ba al-qurtubi mai tafsiri ba abu abdullah ba shi ba al-qurtubi abu al-abbas mai littafin al-mufhim lima ashkala min sharhi sahihi Muslim. Ya rasu 656 haka As-Subki ba Ash'ari Sufi wato Taqiyuddin Shafi'i As-Sufi ya rasu 756 da sauransu daga cikin waɗanda ya ambata suna da yawa. Kai an samu wanda daga cikin su ma suka ce duk mutumin da yace Abu Talib ba musulmi bane to shi din kafiri ne. Cikin su akwai At-Tilmisani akwai ibn wahshiya ko wahshi akwai al-juhuri suka ce man abghada aba talibin faqad kafara aw man yadhkuruhu bi makruhin fa huwa kafir fadi mummuna kalma akan shi ma to mutun ya zama kafir ibn abi al-hadid ya kawo cikin sharhu sharhin nahjul balagha daga wasu daga cikin shehunnaina mu'tazila suna da wannan ra'ayin cewa duk wanda yake kyamar Abu Talib ko ya ji haushin shi ko ya faɗi bakar kalma akan shi ya kafirta kamar Ibn Qanim da Al-Balkhi da Abu Ja'far al-Iskaf duka sun tafi kan wannan ra'ayi wanda wannan magana ba mu'tabara ce ba addini addinin musulunci babu shakka Abu Talib ba musulmi bane wannan shine abinda ingantattun hadisai suka tabbatar wanda wancan hadisin da muka ji yana cikin sahihain da kuma shine abinda sayyidina Abdullah ibn Abbas da ibn Umar da Mujahid da Imam Sha'abi da Qatada suka sarraha kan cewa waccan ayar ta sauka akan Abu Talib ne daga hadisai da dalilai tabbatattu sun tabbata cewa Abu Talib ya mutu kafiri ya mutu kafiri sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama zai zai mai rana ana zai zai yi alfarma yayi ceto gare shi daga tsakiyar jahannama a kai shi bakin gabar wuta amma dai ba shi ba aljanna saboda ba musulmi ne ba ta aljanna uiddat lil muttaqin wa laysa abu talib min al muttaqin an fahimta as-sadisatu as-sabi'a kenan ko كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roƙa wa Abu Talib gafara ba a gafarta mushi ba daga wannan ke nuna kuskuren cewa wato ainihin an yi duniya da lahira dan manzo inda dan annabi akai ai ba za a hana shi ya sa wanda ya ga dama ba ko ita duniya an yi ta dan abauta ma Allah ne الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا Allah yakan ba wasu aron mulki a cikin wannan duniya mu'akkata mu'akkati wato na ɗan lokaci kuma muhaddadi ba dukkan duniyar ba amma a lahira Allah zai ce limanil mulku yau cewa yau wake da mulki ba mai iya ansawa da kanshi zai ce lillahi wahidul wahidul qahhar Daka duniya ta Allah ce, lahira ta Allah ce, shi ne mamallakin dukkan komi, kuma bai yi tarayya da wani a cikin mulkinsa ba, Allah shi ya mallaki dukkan komi. Kaga saɓanin abin da ‘yan bidi'a suke yawan nanatawa a wuraren mahafil ɗinsu da wuraren mawalid ɗinsu da sauransu, baitukan busiri cewa ainihin wato وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم yana daga cikin kyautar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duniya da lahira shine darrata hakishiyarta wa min ulumika ilmu al-lawh wal qalam na daga cikin dan abin da ka sani ba duka ba ma sanin abin da al-qalami ya rubuta a lawhil mahfuz kaga wannan maganar wanda ya imani da ita kafirci ne ya ɗauke mulkin Allah ta'ala ya ba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama nabin shi ya fara hana ka haka ce la ta turuni kama aturatin nasara ibn maryama nama ana abdun fakulu abdullahi wa rasul so don haka gashi annabi ya roƙi a yi abu talib gafara Allah yaƙi munafukai ma Allah ta'ala cewa istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum ko so 70 zaka roka musu gafara Allah ba zai gafarta musu saboda su ba su dace ai musu gafara fa inda musulmi ne annabi ya roki amai rahama za a mai saboda shi musulmi Allah na iya gafarta mishi ko da yaushe amma banda wanda ya mutu kafiri daka wannan ke wannan ke nuna maka cewa cikin rububiyar Allah bai yi musharaka da kowa ba. Athaminatu madarratu ashabi su'i 'ala al-insani cutar wadda miyagun abokanai suke wa mutum. Da kaga Abu Talib su Abu Jahal duk da Allah ya riga ya kaddara amma sababin yaki sauka daga wannan aqidar ta kafirci su Abu Jahal da suka yi ta maimaita mishi atarghabu an millati Abdul Muttalib. Kaga abokin banza yana tasiri. التاسعة مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر cutarwar girmama wato ainihin magabata da girmama iyaye da kakanni sune akabir ma'ana ba a cikin gaskiya ba wajibi ka girmama iyayenka da kakanninka akan abin da yake shari'a ne ko akan abin da yake al'ada ce da bata saba mawa shari'a ba amma akan abin da yake kafirci ne saboda iyayenka da kakanninka mayu ne sai ka girmama mai ta kai ta dawara ta kana ƙara mata promoting kai ta taimakonta kaga ai hauka ne wani ko saboda mutum iyayen shi yan bori ne shikenan sai dole sai yayi bori iyayen shi barayi ne dole sai yayi sata kaga wannan ba hankalin da zai yarda da wannan Zaka idan Allah ya jarabci mutum ya zama iyayen shi kafirai ne, dole ya kware musu baya daga wannan kafirci. Dole ya kware musu baya. Ba zai yi kafircin ba kuma ba zai taimake su akan kafircin ba. To idan mutum ya taimaki iyayen shi akan kafirci, shine ya fada irin gonar da Abu Talib ya fada. To shi yasa yake zargi malam yayi itlaqin haka. Cewa madarratu ta'zimil aslaf cutar wadda girmama magabata wal akabir da manya iyaye da kakanni yake mawa mutum a cikin addinin shi yana nufin girmamawa da ya wuce iyaka domin wa kullu amrin lahu haddun wa mizan komai yana da iyakar shi yana da ma'auni kakka sake ka ketare abinda shari'a ta gindaya maka al'ashiratu ashubhatu lil mubtilina fi dhalika shubhat da mabannata suke sawa cikin haka ko shubhar mabannata a cikin wannan mas'alar ta su hana mutum fahimtar gaskiya listidlali abi jahlin bidhalika so da abu jahl yayi hujja da wannan a girmama iyayen yasa shi yake yake musulunta kaga sai annabi ya ce mai ka faɗi la ilaha illallah ya kai amina zan maka hujja da ita a gurin Allah sai ya waiga sai ya kalli su abu jahal sai su ce a targhabu an millati abdul muttalib suka yi ta ƙara girmama wannan shubuhar a cikin ranshi yanzu daga tambaya ce ta isti'jabi a targhabu haba abu talib kamar dai ba kai ne mutumin nan da ya san daraja al'adu ba kamar ba kai ne mutumin nan da yake mai mutunci da kima da sanin girman manya ba yau kai ne zaka bar tafarkin iyayenka kai ne zaka bar tafarkin kakanninka aiko an yi abun kunya kaga dan al'ada da ka gaya mai haka shikenan kaga ka gama da shi ka kashe mai duk wani kuzarin shi zaka karshe sai ya ce ma annabi yayi hakuri shi dai zai mutu akan addinin iyaye da kakanni sai Abu Jahal suka ja mushi qabbahallahu Abu Jahal al-hadiyata ashara mas'ala ta 11 ash-shahidu li kauni al-a'mali bil khawatim akwai dalili karara cikin wannan isa cewa al'amura akan lura da karshen su ne li'annahu law qala hala nafa'atu domin abu talib da ya faɗi la'ilaha illa da za ta amfane shi da mun yi bayani a kan ishkalin da ke ciki na walaisati taubatu lillazina ya'malu na su sayyi'at hatta idza jaa ahaduhumul maut ahaduhumul maut qala inni tubtu al'an walallazina yamutuna wa hum kuffar mun ji cewa ga wajihin da malamai suka ba ma hada wannan hadisin da wancan aya to da al'amari karshe ake kallo da akwai wanda zai fara a rayuwar shi cikin abu abin da shari'a ke so cikin aikin alkhairi ƙarshe ya ƙarashe ta da saban Allah ya wuce jahannam wani ya rayu cikin saban Allah ya mutu akan biyayya ga Allah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yub'athu kullu mayyitin ala ma mata alai aw kullu 'abdin ala ma mata alai kaga alkhawatim su ake kallo Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha الثانية عشرة التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لورا da girman wannan shubha a zukatan batatu lianna fil qissa domin abin da yazo a wannan qissa annahum lam yujadiluhu basi ja'in ja da Abu Talib ba illa biha sai da wannan shubha kawai ba sa maimaita wata kalma sai a targhabu an billati Abdul Muttalib shi sa muka ce shi kafirci ko bid'a yar gida tana wahalar bambaruwa wa takririhi da maimaita wato ainihin wannan shubuha da suka yi tai yujadiluna biha ma'a mubalaghatihi ko sallallahu alaihi wasallam tare da wato dagewar annabi wa takririhi da maimaitawar shi cewa qul la ilaha illallah fali ajli fali ajli azamatiha wa wuduhiha so da girman waccan shubuhar da fitowar ta fili a gurin su indahum iktasaru alaiha suka takaita akan ta basu ambaci komai ba sai a targhabu an millati abdul muttalib kuma ko da ita suka yi sababi duk da Allah ya riga ya kaddara Abu Talib bai faɗi kalmar shahada Allah ta'ala ka tsare mu na'am ayyaku